الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a ashirin ga watan juma'a da akhira shekara ta 436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma goma ga watan hudu shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na'am
tun biyu ne suke fada ɗaya da tuka ya buga ɗaya shi ma sai ya ce ya taba kwanta sai mai inci ya zo inci ya zo ya buge ɗaya na sama injin da suka fadi bayan kwana ɗaya da ce mu wane ne yake da to anan sai kun bincika kun san asalin wane ne ya masa rauni raunin da ya kai shi zuwa ga hallaka wai mutum ne suna fada ya dauki makami ya buga masa kuma ya je ya ketar kwalta wai babur ya kaɗe shi ya mutu
babur kin ne ya mutu
to kuma menene alakar shi misali da shi wanda suke fada biyo shi ɗaya biyo ɗaya suka gobe babur ya zo babur ya buki ɗaya a cikin su masu wata ya wadi suka wadi shi da
a nan kawai tambayar da za ka yi mai babur ne ya kaɗi mutum kuma shi mai babur allah ya masa rasuwa me yake kan shi shi wanda ya riga ya kaɗi mutum shi wanda aka kaɗa ai bai komai ba shi wanda ya kaɗa shi ne ya mutu babu komai akan wanda shi aka kaɗa tunda ba shi ya kashe shi ba shi ya kaɗe shi ya kaɗe shi kuma shi Allah ya masa rasuwa kenan kamar misali wannan mutum ne yake janye da mota ko yake janye da babur ya je ya kai ma wani abu karo Allah ya masa rasuwa ba maganar wani wanda za a dora masa diya ko wani cewa sai shi wanda a kaɗakin ya yi azumi tun da shi yana raye shi ba shi ya kaɗa ba kaɗar shi aka yi kuma wanda ya kaɗe shi shine Allah ya masa rasuwa na'am kamar ƙaƙa biyu kiran sallah na farko da na biyu a sallar juma'a gaba ɗaya sun tabbata amma me ake nihi da cewa sun inganta lalle ya inganta a cikin hadisi a zamanin usman allah ya kara masa yadda kiran sallah biyu ake yi a ranar juma'a amma na farkon ba a cikin masallaci ba ake yin shi da madina ta faɗaɗa usman allah ya kara masa yadda akwai wani gida a nan daidai wata kasuwa wadda ake kiranta azzaura usman sai ya wakilta wani idan rana ta gushe a ranar juma'a sai ya yi kiran sallah kafin gushewar rana yakan yi kiran sallah in rana ta gushe dai kafin kiran sallah na biyu yakan yi kiran sallah ya sanar da jama'a cewa lokaci ya kusanta lokaci ya shiga ba a masallaci ba Usman Allah ya kara masa yadda ya shigar da wannan kiran sallah na farko da ake yi a ranar Juma'a ya kawo shi ne nan wata kasuwa wadda ake kiranta zaura a wani gida Usman Allah ya kara masa yadda ya wakilta ladani yake kiran sallah don a sanar da jama'a masu hada-hada na saye da sayarwa cewa su dakatar da duk abin da suke lokacin sallah ya kusanta an gane ko amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin Abubakar Allah ya kara masa yadda da zamanin Umar kiran sallah ɗaya takni ake yi a ranar Juma'a bayan limami ya hau minbari bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau minbari Bilal Allah ya kara masa yadda yakan tashi yayi kiran sallah wanda ya gabata babi ni na musamman a cikin wannan littafi na Sahihul Bukhari shine yake cewa babi ne wanda ke bayani game da cewa kiran sallah ɗaya tafni ake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ya shigo da hadisin cewa a ranar Juma'a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallaci ya hau kan minbari Bilal yakan tashi yayi kiran sallah da aka zo zamanin Usman Allah ya kara masa yadda Madina ta faɗaɗa jama'a sun yawaita Usman Allah ya kara masa yadda a wannan gida a nan kasuwar zaura sai ya wakilta ladani in lokaci ya kusa yakan yi kiran sallah domin ya sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya kusanta a dakatar da dukkan wani saye da sayarwa da sauransu a je a yi shirin masallaci a tafi to don haka kasancewar malamai suka ce wannan kiran sallah wanda Usman Allah ya kara masa yadda ya farar da shi a yau mun wadatu game da shi an gane ko saboda kasancewar muna da hanyoyi waɗanda suke na sanarwa game da cewa lokaci ya kusanta ga lasifika mai kai sauti nesa sannan ga agogo da sauransu kuma kasancewar usman allah ya kara masa yadda ba cikin masallaci bai kawo wannan kiran sallah ya kimsa muku yau cikin masallaci muka kimsa shi don haka malamai suka kilga irin wannan yana ɗaya daga cikin bidiyoyi na sallar juma'a a yau an gane ko cewa usman allah ya ƙara masa yadda ya sunnanta shi a wannan lokaci amma matsayin shi sunna ne a wannan lokaci amma a yau kasancewar tunda an samu abubuwa waɗanda suke na ci gaba wanda daman ga hikimar da ta sa usman ya sanya domin a sanar da mutane to a yau ko galibinmu kowa akwai agogo a hannun shi ya san lokaci ya kusanta sannan kuma ga lasifika wadda take kai sauti nesa wanda kai tsaye daga an yi kiran sallah za ka ji don haka idan ka koma akwai littafi wanda yake mai sunan kullu bida'atin balala wato a cikin wannan littafi malamin ya yi bayani bayani mai gamsarwa dangane da cewa shi wannan kiran sallah na farko a yau an wadatu da shi don haka sabanin sunna ne yin shi an gane ko domin kasancewar asali za mu koma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya ake a zamanin abubakar ɗaya ake a zamanin umar ɗaya ake a lokacin usman allah ya kara masa yadda saboda wata hikima shine ya shigar da shi wannan kiran sallah na farko kenan shi ma ba a masallaci ya shigar da shi amma mu yau a masallaci muka kinsa shi don haka kuma hikimar ta riga ta gushe domin mun wadatu game da kenan kiran sallah nan na farko saboda wasu dalilai na'am kaman ware wuri na manya kamar shugabanni wani misali ware wuri na musamman domin shugabanni a masallaci kamar na juma'a da sauransu kasancewarsa ba laifi ba ne ba saboda kasancewar a yau shugabanni galibi akan hadari suke ba komai ba ku yake janyo musu hadari shine rashin adalci nasu shi yasa ba sa iya cuduwa da jama'a saboda wani yana jin haushin su wani zai iya kai musu farmaki don haka don kiyaye lafiyarsu ya dace a ware musu wuri na musamman da su da waɗanda suke jami'an tsaronsu misali da sahu wanda yake na bayansu da wanda yake damarsu da hauninsu ya kamata a bar musu da waɗanda suke jami'an tsaronsu saboda fata muke su gyara inda za a bar su in ma su zauna a gida su yi sallah ko kuma ya kasance wani abu ya biyo baya saboda duk lokacin da suka cuɗu da jama'a a yau wani zai kai musu hari don shi adalci in ka yi shi adalcin nan shi ne zai tsare ka da izinin Allah shi zai dasa soyayyarka da kaunarka a cikin zukatan jama'a amma duk lokacin da mutum ya zama azzalimi baya ba masu haƙƙi haƙƙinsu to babu abin da zai darsu a cikin zukatan jama'a game da al'amarin shi face ki da kyama kuma wasu ba su san ba menene haƙƙi na shugabanni don wani yana iya kai ma shugaba farmaki kamar yadda in ka ɗauka a zamanin wannan zamanin su umar allah ya ƙara masa yadda shi ma a cikin sahu ne ko wani ya kai masa hari ya je ya soke shi da sauransu don haka ba laifi ba ne ba a yau shugabanni a ɗan keɓance musu mahalli a masallaci da su da jami'ansu domin su haɗu da jama'a a yi sallah ba laifi ba ne ba matsala ba ne ba amma in har shugaba ya zama adali to jama'a babu abin da zai da su a cikin zukatansu face so da kauna ko ina zai ringa shiga cikin jama'a a ringa hulɗa da shi kuma ba abin da zai same shi da izinin Allah wannan adalci shi ne zai ba shi tsaro da kariya da izinin ubangiji amma sabanin kamar misali wanda ake wani ɗan ɗaki na musamman daban wanda ya fita daga cikin masallaci cewa nasu ne a gefe wannan kwata-kwata sabanin sunna ne da cewa shugaba a yi masa ɗakin su daban kamar yadda ake masu rakuna ɗakunan su daban inda suke sallah kuma ku kuma sauran jama'a a cikin masallaci da liman wannan bai dace ba cikin masallacin za su shigo a yi musu wuri na musamman amma jami'an su na tsaro wuri na musamman wanzu gabansu in sahu na gaba suke kenan ya zamanto dama da hauni da sahu wanda yake na bayan su ya zamanto akwai dai waɗanda suke masu tsaro nasu wannan kwarai ba laifi ba ne na'am wata kura gani wasu ba su sani wannan bai wani kusa ya ci ta kawai suna tare da shi a shi maganar mai tsaro ya yi tsaye baya sallah wannan kwata-kwata bai dace ba iya abin da suke yi a nan suna iya yin kaifiya daga cikin kaifiya ta salatul kawu in wasu sun yi ruku'u sun duka sun yi sujada wasu sai su tsaya in sun dago sannan su kuma su duka su yi an gane ko kamar yadda yana daga cikin kaifiya ta salatul kawu wanda kasancewar in an yi ruku'u wasu za su tabbata a tsaye in waɗancan sun duka sun yi ruku'u sun dago sannan su kuma su suke kenan haka ya kamata a yi maimakon wasu su je su tsaitsaya sai an gama sallah sannan daga baya su zo su yi tasu darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul buyu mun tsaya ƙarshen babi na sha hudu baban da ke bayani game da wato sayan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yama abinci wato bin nasi'a shine game da jinkirta wato kuɗi zuwa wani lokaci shine ya ce babu shira'in nabi sallallahu Alaihi wasallama bin nasi'a babi ne wanda ke bayani game da sayan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yama abinci bin nasi'a game da jinkirta kuɗi zuwa wani lokaci to amma da ya jinkirta kuɗin kamar yadda bayani ya gabata manzan Allah sai da ya ba da wani abu a matsayin shi ne garanti in har bai zo da kuɗi ba to shi mai kaya zai fitar da kuɗaɗensa kenan ta hanyar wannan kaya da aka jingina masa. shine muka wuce da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da hadisin Anas dan Malik Allah ya yadda da shi wanda hadisin Anas Allah ya kara masa yadda ke cewa yake shine katada yake cewa an Anas radiyallahu anhu annahu mashailan nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi khubzi sha'irin wa ihalatin sanikha wato Anas dan Malik Allah ya yadda da shi ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai masa gurasa ta sha'irin an gane ko gurasa a hausa shine ake cewa burodi duk da cewa burodi ma dai ba hausa ba ce ba a hausa kamar yadda muka ji ana faɗa sunan shi shine mummutu a hausa haka ake kira shi to shine kenan galibi ake cewa gurasa to ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato gurasa ta sha'ir sha'ir kwaya ce ta abinci halittarsa na kusa da halittar alkama ma'ana kama da alkama yake wa ihalatin saniha wato da narkakken kitse wanda shine a matsayin miya wadda ake daddagawa ake ci idan aka ce ihala shine wato wannan kitse wanda yake narkakke saniha kamar misali wanda ya ɗanyi bashi-bashi an gane ko ya ɗan yi bashi bashi domin ma'ana ya ɗan fara canzawa domin ya ɗan fara canzawa ya fi daɗin ci a wajensu kamar ko a cikinmu za ka samu mutumin da in nama ya ɗan kwana ya ɗan fara bugawa shi ya fi son shi sama da nama wanda yake sabo to shine ake kira da sanika ma'ana narkakken kitse dai a jimilce sai ya ce walaƙadi rahanan nabi rahanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam dir'an lahu bil madinati inda yahudi wa akhadha minhu sha'iran li ahli ana sai ke cewa tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina silkensa na yaƙi a wajen wani bai yahudi a madina wa akhadha minhu sha'iran li ahli manzon Allah ya karbi wato sha'ir daga wajen wannan bayahudi domin ya kai ma iyalinsa wanda bayani ya gabata wannan yana nuna mana irin yanda mazan jiya suka rayu rayuwa wadda take ta kunci gaya anan shugaban halitta ne gaba daya an wayi gari daidai da tiya ɗaya babu a gidansa kuma babu kudin saya maza Allah ya ɗauki abin da ya fi so ya fi kauna ya fi bukatar shi wanda kullum daman cikin shirin ko ta kwana yake silken shi na yaƙi ya ɗauka ya je ya ba da shingina ya karɓo abincin da iyalinsa za su ci to wannan shine yake nuna mana a wannan gaba saboda wannan gaba ne malam ya shigo da hadisin a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi cinikin abinci an sayar masa to amma babu kudin da zai dauka ya bada mai yiwuwa shi wanda aka saya ba zai yadda ba a tafi da kayansa ba tare da an damka masa kudi ba to irin wannan yaya za a yi to shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo sirkensa na yaƙi ya jingina masa kenan a matsayin garanti ne ya bashi in har kenan kudi ba su dawo ba kenan wannan sirke sai a sayar da shi idan aka sayar da shi kudin in ya kai kenan haƙƙin shi mai kaya sai ya ɗau kudinsa in wani abu ya rage sai ya biyo bashi in wani abu ya yi saura kuma sai ya mai dama kenan mai kaya sauran abin da ya rage na kudadensa wannan hadisi yana nuna mana ashe ya halatta ka sayi abu ka sayi koma mai nene ma'ana bangaren abin da ya shafi kudi ya zamanto an biyo ka bashi wannan ba laifi bane ba in an amince maka ana iya baka kaya a sanya maka lokaci il kafin wannan lokaci in ka samu kuɗi ka kawo in baka samu ba ka zo ka yi bayani idan za a saurara maka a saurara maka kuma in kaya za ka dawo da su ka dawo da su in kuma kana da abin da za ka ba da jingina in har ba a yadda da kai ba a amince maka ba sai ka jingina kayanka in ya so ka amshi kayan da aka sayar maka lokacin da ka dawo da kuɗi sai ka karɓi kayanka shine sai ya ce walaƙad sami ituhu ya ƙulu tabbas wato na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa in ji Anas ma amsa inda ali muhammadin sa'u burrin wala sa'u habbin wa inna inda hula tis'a niswa manzon Allah yake ce ma Anas ma'ana yana mai bayyana masa sababin abin da yasa ya kai silkensa ya jingina ya karbo abinci a wajen wannan bai yahudi shine yace masa ma amsa inda ali muhammadin sa'u burrin wala sa'u habbin daidai da tiyaɗe ta alkama ko ta wani ƙwayar abinci ba ta rage ba a wajen iyalin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wajen iyalin Muhammad daidai da tiyaɗe babu ta alkama ko ta wata ƙwaya ta abinci shi da sai ce wa inna inda hulatis aniswa a lokacin nan ku a wajensa wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana da mata tara matan shi tara a wannan lokaci amma daidai da tiyaɗe babu a cikin gidajensu gaba daya wannan yana nuna mana ashe don ka samu kanka a irin wannan hali wanda yake na kunci kar ka samu damuwa sai ka waiwaya baya fiyayyen halitta irin wannan hali wanda yake na kunci shi ma ya wuce da shi yanda ya ɗau haƙuri kai ma haka ya zama wajibi ka ɗau haƙuri kai koyi da shi za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب كسب الرجل وعمله بيده قال حدثني إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس قال حدثني علي بن وهب عن يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أخبرني أروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لقد علم قومي أن, هرف أن هرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر رضي الله عنه من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد أنه قال حدثني أبو الأسود عن أروى وابن الزبير أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمال أنفسهم فكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اغتسلتم رواه حمام وابن يحيى عن هشام وابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام هو بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الهمري الصنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن حمام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن أقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري عن أبي أبي مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم خزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيؤذيه أو يمنعه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا هشام بن أروى عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da wato nema na mutum ma'ana mutum ya yi ƙoƙarin neman halakkinsa kuma ya yi ƙoƙarin aiki da hannunsa ma'ana domin ya kare mutuncinsa wannan yana daga cikin kenan min babi abu fil khas alal'a domin aikin hannu yana cikin sana'a wadda dan adam Allah ya ɗabi'antar da mu akan cewa kowa ya tashi ya nemi halakkinsa shi ne ya ce babu kasbin rajuli babi ne wanda ke bayani game da wato nema na mutum wa amalihi biyadi wato da aikinsa wanda yake na hannu ma'ana mutum ya yi aiki na hannu domin ya samu ci da sha da sauran bukatun shi na yau da gobe shi ne a nan malam sai shigo da hadisin aisha allah ya kara mata yadda take cewa lammastu kulifa abubakarin siddiq lokacin da aka mayar da mahaifinta abubakar allah ya kara masa yadda khalifa na manzan allah sallallahu alaihi wasallam ƙada sai abubakar yake faɗa ga jama'a na sahabbai ya ce lagada alima ƙauni ya ce tabbas jama'a ta sun yi sani sun tabbatar da cewa anna hirfati lalle sana'ata da nake kafin na zama shugaba lam takunta ajizu an ma'unati ahli bata zamanto ba ta kasa game da daukan ɗawainiyar iyalina an gane ko ma'ana abubakar yake faɗa musu cewa ya ku jama'a kusan da cewa kafin na zama khalifa sana'ar da nake bata zamanto ba ta kasa game da daukan ɗawainiyar iyalina kenan dama ni ba wani mutum bane ba wanda yake mabukaci na cewa dole sai an taimaka mun an gane ko kafin na zama khalifa ma ina da sana'a sana'ar da nake iya daukan ɗawainiya ta iyalina sai ce amma a yanzu kusan da cewa wa shugiltu bi amrin musulmi alhali a yanzu an shagalar da ni game da lamarin musulmi saboda an maida ni khalifa nauyin al'umma ta musulmi ya hau kaina dole ne in kula da maslaha ta rayuwarsu komai in yi kokarin in tsara shi kamar yadda ya dace hausawa muke faɗa muke cewa ɗan taura biyu ba sa haduwa a baki kasancewar a nan a matsayin shi na khalifa wanda babban nauyi ne wanda yake na al'umma dole shugaba shi zai sadaukantar da rayuwar shi ya wahaltar da kanshi domin al'ummarsa su ji daɗi to ta sana'ar shi yayi na zuwa kasuwa ko kuma na kula da al'amuran jama'a shine anan yace wa shugiltu bi amrin muslimina alhali a yanzu yace an shagalar da ni game da wato lamarin musulmi dole ne in tsaya kenan in kula da al'amuransu don haka sai ya ce fasa ya akulu alu abubakarin min hazal mali ya ce jama'a kusan da cewa da sannu abubakar da iyalinsa za su ringa ci da hali wanda yake na kyautatawa daga cikin wannan dukiya kar ka fahimci cewa don abubakar allah ya kara masa yadda ya zama shugaba cewa kwata-kwata rayuwar shi za ta canza kamar yadda take a da kamar yadda mu galibi a yau haka ne kafin ka zama shugaba kana rayuwa rayuwa dutse a hannun riga bakin gwargwado amma da zaran an naɗa ka kwata-kwata komai sai ya canza ba ma wani shugabanci ba wanda yake babba duk wani ɗan mukami in aka ba mutum aka ɗan ba shi damar cewa daga cikin abin da yake gudana a hannun shi wanda aka wakilta yakan iya ɗaukan abu wanda yake daidai da bukatunsa to za ka ga inda yana rayuwa ta talakawa to yanzu ta mawadata zai yi to shi ne a nan ya ce fasa ya akulu alu abubakarin min hazal mali ya ce kusan da cewa da sanna abubakar da iyalinsa za su ringa ci daga wannan dukiya ta al'umma amma ci ta hanyar kyautatawa kamar yadda allah ya faɗa ai game da dukiyar maraya wanda dukiyar maraya dukiya ce wadda take bukatar a tattala ta haka dukiyar ƙasa dukiya ce wadda take bukatar a tattala ta shine ubangiji ta'ala yake cewa wa man kana ganiyan falyastafi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf to haka dukiya ta al'umma duk wanda aka ba shi damar cewa ya ci bakin gwalgwadon bukatunsa daga ciki to ya ci da halin kyautatawa kar ya wuce ka'ida sai ya ce wa ahatarifu lil muslimi na fihi shine yake cewa zan yi ƙoƙarin kenan kula da lamarin al'umma ta musulmi a cikin wannan dukiya kenan maimakon na tafi kasuwa na yi ta saye da sayarwa kaga wani abu daga cikin al'amarin musulmi kenan zai tuzarta sai ya ce wa ahatarifu lil muslimi na fihi lafazin wa ahatarif anan kamar yadda wasu malamai suka fahimta suka ce wai zai dau wani kaso daga cikin dukiya ta musulmi ya ringa kasuwa da ita abinda aka samu na riba a cikin shi zai ciyar da iyalinsa kuma abin da ya rage hallo na riba ya dawo da shi cikin baitul mali na musulmi malamai suka ce to in har haka ne to ya ci gaba da sana'ar shi wanda yake a farko kaga kasancewar al'amurra biyu ne wanda ba sa iya haduwa a lokaci guda don haka kenan sana'ar da yake dole zai dakatar da ita ya kula da al'amarin musulmi don haka shi abubakar Allah ya kara masa yadda a nan kenan sai ya musu shimfiɗa kenan da ya ce wa a hatari kulin musulmi na fihi kenan maimakon kasuwar da yake yanzu kenan zai mai da himmar shi akan kula da al'amuran musulmi ya yi ƙoƙarin kenan kula da dukiyarsu da dukkan wani abu wanda yake na maslaha wato ta rayuwa don haka kamar yadda yake cikin wato wani hadisi ingantacce aisha Allah ya kara mata yadda shine take fada take cewa lokacin da abubakar Allah ya kara masa yadda ya kwanta rashin lafiya rashin lafiya wadda Allah ya karbi rayuwarsa a cikinta abubakar sai ya fada ga iyalinsa sai ya ce unzuru ma za da fi mali munzu da khaltul imara ya ce ku je ku diba ku yi nazari ku bincika dukiyata tun lokacin da na zama shugaba ku diba ku ga duk abin da kuka ga ya karu fa ba a su bihi ilal khalifati ba ku ɗauka ku kai ma shugaba wanda zai biyo bayana ku je ku bincika dukiyata ku gani ku lissafa ku ga menene ya karu daga hawa na wannan shugabanci zawwa mutuwata abin da kuka ga ya karu a cikin dukiyata to ba nawa bane ku ɗauka ku maida ma shugaban da zai zamanto bayana kaga ai domin lokacin da ya zama khalifa ya daina saye da sayarwa domin an yanka masa cinsa da shansa da bukatun shi da nashi da na iyalin shi a cikin baitul mal kenan ba shi da wata hanya wadda zai ringa yin sana'a domin ya samu wata dukiya kenan duk abin da yake ci wannan a cikin baitul mal to shine yace ku je ku diba ku bincika dukiyata duk abin da kuka ga ya karu daga lokacin da na zama shugaba to ku dauka ku maida ma shugaba wanda yake ku kai ma shugaba wanda zai biyo bayana aisha allah ya kara mata yadda ta ce lokacin da abubakar allah ya masa rasuwa muka je muka bincika dukiyarsa gaba daya sai muka samu bawa an gane ko bawa ne daya da wani raƙumi wato su ne suka karu akan dukiyarsa wanda shi wannan bawa kasancewar kamar yadda yake cikin wata riwaya matsayin shi wato magiri ne ko kuma mu ce matsayin shi magiri ne iya aikinsa kawai shine wasa makamai na musulmi goge ta kubba da sauransu kuma in ya gama wannan aiki yakan zo gidan abubakar allah ya kara masa yadda yakan ɗauki yaran shi yana musu wasa yana tattala su aikin shi kenan shi wannan bawa abin da ya karu sannan kuma sai wani raƙumi wanda ake ɗauko wanda ake shayar da gona da shi ake ɗauko ruwa ake shayar da gona ta abubakar allah ya kara masa yadda wannan rakumi da shi da wannan bawan su kadai ne abin da ya karo a kan dukiyar aisha ta ce muka ɗauka muka kai ma umar allah ya kara masa yadda da muka kai masa umar sai yake cewa rahmatullahi ala abubakar ya ce allah ya ji kan abubakar ma'ana jin kan allah ya tabbata akan abubakar laƙada a ta'aba man ba'adahu hakika ya wahalar da wanda zai biyo bayan shi to ga shi abubakar ya ce a je a bincika dukiyar shi abinda aka ga ya karu tun lokacin da ya zama khalifa a ɗauka a kai ma shugaban da zai biyo bayan shi shine Umar yake ganin abun al'amari ne wanda yake mai girma kenan dole shi ma wanda ya biyo bayan shi in dai mumini ne to yayi kokari yayi koyi da wanda yake gaban shi kenan kaga wannan abu ne ashe wanda ya samo tushe ne a cikin musulunci na cewa in za a nada shugaba dole ya zo ya kididdige dukiyar shi gaba daya ya fito ya bayyana ma al'umma a yau da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza na mallaka lokacin da ya sauka daga wannan kujera to sai mu je mu bincika mu lissafa duk abin da ya karu dole a dawo da shi baitul mal ba hakkin shi bane saboda cin shi da shan shi da duk wasu bukatun shi a baitul mal aka masa in kuma albashi ake masa kuma sai a lissafa a gani albashin nawa aka masa daga hawan shi har zawa yanzu a wari wannan albashi nashi a bashi kuma abin da muke so mu sani na daga cikin kyawun fuska daga cikin kyawawan al'amura na musulunci shi shugaba in aka nada shi a matsayin shugaba ba wani ba albashi ba hake masa na cewa a yi ta ba shi kudade yana zuba su kwantikin shi kawai ya yi bulokin sa'a shi dai iya abinda an dora mashi nauyi ne na al'umma kuma wannan nauyi da aka dora masa yana neman sakamako ne a wajen ubangiji subhanahu wata'ala a gobe kiyama akan wannan jagoranci da ma al'umma ba yayi bane dan a biya shi an gane ku dan ya tsaya ya kula da al'amarin musulmi shine jama'a za su tsaya su ga menene ya kamata a ɗauke masa na nauyin shi da shi da iyalinsa bakin gwargwado don haka shi abubakar allah ya kara masa yadda lokacin da ya zama khalifa kamar yadda yake cikin wata riwaya da aka wayi gari abubakar sai ya je ya ɗauki kayan shi a kai tufafi daman tufafi yake sayarwa yana yawo a cikin kasuwa sai umar allah ya ƙara masa yadda wato da shi da umar allah ya ƙara masa yadda da shi da wato umar allah ya kara masa yadda da shi da wani daga da shi da abu ubaida amir ibn al-jarra sai suka hadu da shi yana dauke da kaya akai a cikin kasuwa sai suke ce masa kaifa tasna'u hadha wa qad wullita amran muslimin ya ababakar yaya za ka yi haka ka ɗauko kaya akai kana yawo a kasuwa bayan an jibinta maka lamarin musulmi ka zama shugaba abubakar sai ya ce famin aina uku imu iyali to in har ban fito kasuwa ba na yi saye da sayarwa ta wace hanya zan ciyar da iyalina halu sai suka ce za mu yi ƙoƙarin yanka maka abin da zai ishe ka kai da iyalinka daga cikin baitul mali na musulmi a lokacin nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka dan zauna suka ga menene ya dace a yanka masa na gwargwadon abin da zai wadace shi shi da iyalinsa suka yanka masa to wannan yana nuna mana ba sai shugaba ba duk wanda aka riga aka jibinta masa wani al'amari na musulmi aka damka masa dukiya a hannu in dai ba a mushi albashi ba nashi na musamman to abin da ya dace a cikin wannan dukiya zai ci ya sha shi da iyalin shi amma da hali wanda yake na kyautatawa an gane ko in dai ba albashi aka maka to amma ka ga ai musu gabanin mu yau albashi ake musu kenan tunda an musu albashi a albashin su ya kamata su ci su sha su ci yadda iyalin su su sha yadda su wannan duk abin da ya samu wannan dukiyar wannan baitul mali za a sanya shi ta al'umma in an ma mutum albashi aiki ne aka dora mishi kuma an yanka masa ladan shi iya abin da za a biya shi kenan bayyana haƙƙi a cikin wannan dukiya amma in har ba a masa albashi ba to a cikin wannan dukiya zai yi ƙoƙarin ci shi da iyalinsa da hali wanda yake da kyautatawa to shi ne a nan abubakar ya ce musu yaya ta ina zan ciyar da iyalina in har ban je na yi kasuwa ba suka ce masa abin da za a yi ka ɗau haƙuri a cikin baitul mali za mu yanka maka abin da zai ishe ka kai da iyalinka haka fa aka yi don haka kenan cinsa da shansa har ya gama rayuwar shi a cikin baitul mali amma don haka sai yayi wasiyar cewa in Allah ya masa rasuwa a je a bincika dukiyarsa duk abin da aka ga ya karu akan yan akan dukiyar shi kenan tun lokacin da ya zama shugaba to a ɗauka a kai ma shugaba wanda zai biyo baya kenan a je a saka a baitul mali ta musulmi to shine a nan kenan malam ya zo da wannan yana nuna mana kenan kasancewar a nan duk yanda za a yi mutum ya kasance yana da sana'a sana'ar da ta hanyarta zai ringa ci yana sha yana ciyar da iyalinsa ya kare mutuncinsa kuma ya zamanto wato ya kawo kokarin shi da agajin shi akan dukkan wasu hanyoyi waɗanda suke na ci gaban musulunci da mabiyansa saboda in baka da sana'a ba yanda za a yi wasu abubuwan sai dai kaga ana yi sannan hadisi na biyu a baban hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ummala anfusihim wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance masu aikin kansu ne ma'ana kowa ma'aikacin kansa ne ba wani ba wai zai sa ma ya je masa aikin a'a da kanshi zai tashi ya je ya aiki wanda ya ishe mu misali a hadisin da ya gabata abubakar shugaba ne amma gaya kafin ya zama shugaba kasuwa yake zuwa yana saye da sayarwa shine yake cewa ai jama'a ta sun yi sani anna hirfati lam takun ta'jizu an ma'unati ahli sana'ata da nake bata zamanto ba ta kasa game da daukan dawainiya ta iyalina wanda a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko Abubakar shine shugaba amma gashi da sana'ar shi kafin ya zama khalifa bayan ya zama khalifa ya ci gaba da sana'ar shi amma da nauyi ya hau kanshi kenan jama'a suka dakatar da shi suka masa albashi wannan suke wannan suka yanka masa gwargwadon abin da zai wadace shi shi da iyalin shi a cikin baitul mal dan haka kaga ai a farko Abubakar ba da aka nada shi shugaba ba ya ringa daukan a cikin baitul mal a a sai da ya nuna ma jama'a al'amura ne biyu sun haɗu kenan yadda yake fita kasuwa a da a yanzu ba zai yi ba don kar wasu su ga cewa kawai haka nan ya daina saye da sayarwa kenan an damga dukiya ta al'umma a hannun shi ya mai da kenan bukatun shi da na iyalin shi a cikin wannan dukiya shine yayi shin huda ya nuna musu cewa ba wani kasawa bane ba wani rabanci bane ba a'a al'amura ne guda biyu waɗanda kuma ba za su iya haɗuwa ba a lokaci guda kuma shi ba shi bai yanka ma kanshi a'a jama'a ne suka haɗu suka ce kaza ya dace kenan ka ɗauka kai da iyalinka to shine a nan malam sai ya shigo da hadisi na biyu aisha take cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ummala anfusihim lafazin ummal jam'i ne na amin ma'ana ma'aikata ne na kansu kenan kowa aikin kansa gare shi fa kana yakunu lahum arwa aisha take cewa wato wata iska wadda take abin ki abin kyama ma'ana wani wari yakan tashi daga jikinsu idan sun dawo daga wajen aiki an yi jibi daman shi idan dan adam ya yi jibi galibi duk wata dauda kuma za ta motsa duk wani wari kenan wanda yake abin ki abin kyama daga jiki zai iya motsawa to a irin wannan hali lokacin sallah yayi na juma'a daga can wurin aiki kawai kai tsaye sai su wuce masallaci gajibi ya motsa duwar ta dauda wadda take jiki ta motsa to sai mutum ya ringa jin wani wari yana tashi daga jiki shi da sai manzan Allah da ya ji sai ke cewa da wiki ta saltu manzan Allah ya ce ai inda kun je kun yi wanka kafin ku zo masallaci ai da ya fi kyau ya fi dacewa wanda wannan shine sababin sunanta mana wankan juma'a ko kuma mu ce wannan sababi na wajabta mana wankan juma'a domin matsayinsa wajibi ne a magana mafi rinjaye shine kamar yadda ya gabata tun a cikin a baya a cikin wannan littafi kasancewar in sun taso daga wurin aiki wanda galibin su daman manoma ne mutanen madina gonakai gare su wasu kuma yan kasuwa ne to kasancewar daga wurin aiki in lokaci ya yi kai tsaye sai a tafi masallaci to sai aka ringa shin wani ɗoyi yana tashi daga jikinsu sai manzan Allah yake cewa lawi ta saltu inda kun je kun yi wanka kafin ku zo masallaci kun gusar da dukkan wani datti manzan Allah ya ce ai da ya fi kyau to don haka bayan wankan ma sai aka sunnanta mana cewa mu yi ƙoƙari mu shafa turare ko da ba ka da turaren da za ka shafa manzo Allah ya ce koda na matarka ne ka dauka ka shafa to don haka shine a nan malam ya shigo da wannan hadisi wanda me yake nuna mana wannan yana nuna ashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu kowa ma'aikaci ne kowa yana da ƙoƙarin sana'a wanda yake zuwa ya yi wanda ta hanyar wannan sana'a yake kare mutuncinsa in daraja ne da matsayi ba a kai su ba an gane ko da malinta saboda su ne malaman malamai amma gaya suna da sana'a suna da kasuwa suna da duk al'amuran da suke kenan wannan malinta menene matsayinta a wajen su ibada ce wadda ake neman sakamakonta a gobe kiyama mu kuma a yau mun ɗauke ta ita ce kasuwarmu kaga kenan mun yi hannun riga da su kenan mu kuma ba mu da wani abun koyi illa mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake bukatar kenan malami ya ɗauki malinta matsayin ibada ce alaƙar ka tsakaninka da mutum ka koya mushi addini wannan addini da zaka koya masa ka koya masa ne saboda Allah kuma kana neman sakamako akan haka a wajen Ubangiji subhanahu ta'ala a ranar kiyama kada ka maida malinta hanya ce ta cin abinci ko hanya ce ta samun wani matsayi da alhurma a wajen jama'a domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya maida ilimi hanya ce ta neman abinci da neman matsayi da alhurma a wajen jama'a ko don ya nuna ma mutane alfahari ya nuna cewa shi malami ne ko kuma don ya ringa gardama da jayayya da waɗanda suke jahilai ya nuna cewa ya kure su ba aljanna ba karshen ta ma ba zai ji ba hadisi yana cikin sunan ibn maja to don haka shine anan yace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ummara anfusihim sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun kasance ma'aikata ne na kawunansu ma'ana da kansu suke fita su je su yi aiki fakana ya kunu lahum arwahu wato wani ɗoyi yakan tashi daga jikinsu idan sun zo masallaci ba tare da sun yi wanka ba manzon Allah sai ya ce faƙila lahum sai aka ce da su da wikta saltum inda kun je kun yi wanka kafin ku zo juma'a to ai da haka kin shi yafi dacewa nan jawabu lau kai ne zaka kaddara shi ai la kana a hasan ko kuma la kana aula da yafi dacewa to dan haka sai aka samu umarni ma kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man jaa ila jumu'a ko kuma man ata jumu'a falyaktasil aw kama qala manzon Allah yace duk wanda zai je jumu'a manzon Allah yace yayi wanka wannan kuma umarni ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna wankan juma'a wajibi ne shine sai malam yake cewa rawaku hammam hammam ibn yahya ya rawaito wannan hadisi daga hisham ibn urwa daga mahaifinsa daga aisha Allah ya kara mata yadda kamar yanda wato abul aswad ya rawaito daga urwa daga aisha Allah ya kara mata yadda sannan hadisi na uku a baban hadisin al-miqdam ibn ma'adi kariba Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke faɗa yake cewa ma akala ahadu ta'aman qabbu khay qabbu khairan min an ya'kula min amali yadi manzon Allah yace da dai wato mutum bai taba cin wani abinci wanda ya fiye masa alkhairi ko kuma fiyayyen abinci sama da wato mutum ya ci daga abin da hannunsa ya aikata ma akala ahadu daidai da mutum ɗaya manzon Allah ya ce bai taɓa cin ta'aman abinci kaddo da ɗai khairan abinci wanda yake fiyayye min an ya akula min amal yadi sama da abin da hannun shi ya aikata abin da ka je ka nema ka aikata da hannunka ya zamanto ta hanyar nan kake cin abinci manzon Allah ya ce mutum bai taɓa cin abinci abinci wanda yake mafi alkhairi sama da abin da hannunka ya aikata sai ce wa inna nabiyallahi dawuda alaihi salam domin annabin Allah annabu dawud alaihi salam kana ya akulu min amal yadi ya kasance yana ci yana sha game da abin da hannunsa ya aikata akan wannan hadisi wasu malamai suka tafi akan cewa duk a cikin sana'a fiyayyar sana'a ita ce sana'a ta hannu ma'ana aikin hannu saboda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa mutum bai taba cin abinci abinci wanda yake fiyayye mafi alkhairi sama da abin da hanci ya ci daga cikin abin da hannunsa ya aikata to daman shi asalin dukkan abin da mutum zai nema a rayuwarsa domin biyan bukatunsa bangaren sana'a dai kamar yadda malamai suka zana tushe uku ne akwai noma wanda a ƙarƙashin noma daman kiwo yake shiga akwai noma sannan akwai kasuwa sannan kuma akwai sana'a in aka ce sana'a shine kenan abin da mutum zai je ya aikata da hannun shi waɗannan ukun su ne kenan asali game da duk abin da mutum zai nema a rayuwar shi domin biyan bukatun shi in ma ya zamanto manomi wanda daman galibi a da manoma su ne makiyaya sannan kuma akwai kasuwa sannan kuma akwai sana'a ta hannu wanda idan muka koma a baya mun wuce da hadisi wanda yake nuna mana su mutanen madina galibinsu manoma ne su kuma almuhajirun galibinsu 'yan kasuwa ne don haka malamai suka ce a cikin waɗannan sana'o'i guda uku kenan da noma da kasuwa da sana'a ta hannu kenan aikin hannu shine ya fi dacewa shine me yasa saboda suka ce ya fi kusa wato da cin halak kuma ya fi kusa da dogaro ga ubangiji subhanahu wata'ala to duk da cewa wasu malamai sun nuna cewa a cikin dukkan wata sana'a fiyayyar sana'a wato shine jihadi domin jihadi ita ce sana'ar da Allah ya zaba ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam wanda in an fita jihadi za a samu ganima ganima ta yaki wanda don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kusan da cewa an sanya arziki na karkashin tsinin mashi kenan shi jihadi shine sana'ar shi saboda shi kanshi jihadi sana'a ce ta hannu saboda da hannu ne za a fita aje a fafata da makiyan Allah a ƙara fada da musulunci don haka malamai suka ce a karkashin jihadi akwai ɗaukaka kalima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan akwai kaskanta kalima ta makiyan Allah sannan kuma akwai amfani wanda yake na gobe kiyama a ƙarƙashin jihadi kenan an ɗaukaka kalimar ubangiji subhanahu wa ta'ala an kaskanta duk wata kalima wadda take ta kafirci kuma tare da sakamakon da za a same shi a gobe kiyama wanda matsayin masu jihadi ya fi kowane matsayi ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama to don haka shi aikin hannu malamai suka ce lalle shi ne fiyayye kana iya sanya shi ya zaman tulayi na biyu kenan bayan jihadi amma kuma a aikin hannun ma kuma wanda yake fiyayye shi ne noma me yasa saboda kasancewar duk da cewa galibin noman yau aljihu ne yake yi ba hannu bane bai ke yi shi amma inda hannu kai abu na hurku a ƙarƙashin noma akwai tawakkali saboda abin da yake hannunka ne fa ka je kai rami ka binne ka me kama Allah lamarin ya fito ba zai fito ba wannan Allahu a'lam abu ne wanda yake hannun Allah sannan in ya fito kin ma ya kai iyayen da ake bukata ko ba zai kai ba don haka suka ce a cikin noma akwai tawakkali sannan amfanin noma amfani ne wanda yake bai takaita ba akan manomi amfani ne wanda yake ƙetare shi ya hada jama'a saboda kai ka noma jama'a kuma za su zo su zuba kudi su saya kuma shi ba yanda za a yi ka noma abinci ka ce duk abin da ka noma gaba ɗayan shi kudi za a baka so da yawa kaga za ka yi sadaka za ka yi kyauta da shi wani zai zo ya sata ya ci tsuntsaye su zo su ci dabobi su ci karmamin wanda kuma hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min muslimi yagrisu garsan aw yazra'u zar'an fa ya'kula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yawmil qiyamah manzon Allah yace babu musulmin da zai dasa wani da shi ko ya shuka wata shuka dan adam ya ci ko dabba ta ci ko wani tsuntsu ya ci a wata riwaya manzan Allah ya ce ko da sata aka yi wannan abin da ya dasa ko ya shuka sai ya kasance masa sadaka ce mai gudana har zuwa kiyama don haka duk wanda ya manomi da wanda ya zuba kuɗi ya saya da wanda ya sata da wanda ya ɗauka ya bashi sadaka gaba ɗaya wannan yana da ladan sadaka a kai shi to don haka shi aikin hannu in dai har mutum ya yi gaskiya a cikin shi to wannan yana daga cikin fiyayyar sana'a wadda kuma ta fi kusa da halak don haka malamai suka ce sharaɗi daga game da sana'ar hannu abu na hulku shi mai sana'ar hannu ya zamanto yana mai nasiha ga al'umma ma'ana yana da gaskiya a cikin al'amarin shi babu tauye kayan jama'a kuma babu ha'intar su kuma babu saba alkawari sannan kuma ita wannan sana'a da kake ta hannu kada ka dogara a kanta kamar da al'amarinka zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala don haka in aka ce aikin hannu bai takaita ba akan noma duk abin da mutum zai yi domin jama'a su amfana da shi ko da kuɗi za su zuba su saya to wannan ita ce fiyayyar sana'a in har mutum ya yi gaskiya a cikin al'amarinsa an gane ko to don haka a nan shine sai ya ce mana wa inna nabiyallahi dawuda alaihi salam domin annabi wannan kenan wannan jumla ce ta aliliya bayan manzon Allah ya ce ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadi mutum bai taba cin wani abinci da dai abinci wanda yake fiyayye sama da cin abin da hannunsa ya aikata sai manzon Allah ya ce lalle annabin Allah annabi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi ya kasance yana ci daga abin da hannunsa ya aikata domin annabi dawud alaihi salam makeri ne Allah ya koya masa yanda ake sarrafa karfi ma'ana a yi silke kamar yadda Allah ya ce wa allamuna hu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'si min ba'sikum fa hal antum shakirun da fadarsa a ni'imar sabiqatin wa qaddir fis silke yake kerawa shi kuma sulke da bakin karfe ne ake yin shi shine ubangiji ta'ala ya ce wa alanna lahul hadid mu muka tausa sama annabi dawud alaihi salam wato bakin karfe sannan malam sai ya shigo da hadisi na hudu a baban na uku a baban shine hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda manzo allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna dawudan nabiyya alaihi salam alaihi salam lalle Dawud annabin Allah amincin Allah ya tabbata a kansa kana la ya akulu illa min amal yadi ya kasance kwata-kwata baya ci wato sai daga abin da hannun shi ya aikata in dai cin shi da shan shi ne to baya ci sai abin da hannun shi ya aikata kuma tare da cewa shi khalifa ne na ubangiji subhanahu wata'ala a ban kasa wai ba don bukata ba ce ba ta kai shi a'a kasancewar a nan famar da yake ya ci abincin da yake ya fi kowane abinci wanda yake ya fi kowanne kusa da halal don haka abin da ya je ya sarrafa da hannun shi ta hanyar da yake ci yake sha kuma hadisi ya inganta shi kanshi abubakar allah ya kara masa yadda a rayuwar shi abin da yake ci yake sha yana da wani bawansa in ya je yayo sana'a wannan bawa ta hanyar abin da ya samo abubakar yake ci yake sha bawan shi ne mallakar shi in ya je yi sana'a abin da ya nemo to ta hanyar wannan abubakar yake ci yake sha wanda wata rana ya zo masa da wani abinci bayan abubakar ya ci sai yake tambayar abubakar yake ce masa kasan kowane irin abinci ne ya ce a sai ka faɗa ya ce a jahiliya na ma wani diba amma fa ba don na iya diba ba hankalin shi ne na ɗauka na yau dare shi yau ya haɗu da ni ya biya ni ladana na diban da na masa shine na kawo maka abubakar ya ce haka ne abubakar ya sanya yatsa shi a bakin shi ya amayo abin da ya ci to don haka kenan duk abin da mutum zai yi ko kana da sana'a kala-kala daban sai ka tsaya ka diba wace sana'a kake gani ta fi kusa da halak wannan sana'a ita ce ya kamata a ce mutum ya takaita cin shi da shan shi ta hanyar wannan an gane ku wanda dai kana da yaƙini a kanta duk abin da ya shigo ta wannan hanya hanya ce halattacciya to ta wannan hanya ya kamata mutum ya kasance yana ci yana sha saboda shi jiki in ya tuhu da haram guba ne domin cin haram yana kare yana nisanta bawa tsakanin shi da ubangijin shi kuma ya sanya shamaki tsakaninka da shi ko kayi addu'a Allah baya karba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل أشعث أكبر يديل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له don haka cin haram sababi ne wanda yake hana Allah ya karɓi addu'ar bawa kenan don haka a nan shine ya ce annabin Allah annabi Dawud alaihi salam kana la ya akudu illa min amal yadi ya kasance baya ci baya sha sai abin da hannun shi ya aikata don haka za ka same su magabata galibi za ka ga mutum yana da sana'ar hannu wani saka kaba kamar igiya da sauransu wani za ka same shi tela ne yanzu shek nasir albani allah ya ji kansa sana'ar shi gyaran agogo yake malam jafar allah ya ji kansa shi tela ne madinki ne za ka same su magabata galibi kowa yana da gwalgwadon sana'ar da yake ta hannu ta hanyar wannan sana'a yake ci yake sha ba don komai ba don a kiyaye halaka sannan malam sai ya shigo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda hadisi na hudu a baban yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la'an ya hataɓi ba a hadukum huzmatan ala bahari yake cewa ɗayanku da zai je yayo kan icce ala bahari ya jaɓo a gadon bayansa ya zo gari ya sayar da wannan kan icce ya biya bukatunsa khairun min an yas'ala ahadan wato shi ya fiye masa alkhairi da zai je ya roki daidai da mutum daya fa yu'diyahu aw yamna'ahu ya bashi ko ya hana shi manzon Allah ya nuna mana anan cewa ka je ka hau kan duwatsu ka dau igiyar ka ka je ka yo kan icce ka ɗauko wannan icce a gadon bayan ka ba ma wani jikki ko wani rakumi ka lauto mishi ba ana magana cewa sai kana da abin da za ka labto ka je ka ɗoro a kanka ka kawo ka saida ka biya bukatunka manzan Allah ya ce shi ya fiye maka alkhairi da ka je kama wani maula fayi udiyahu ya ɗauka ya baka ko ya hana ka kaga ashe shi wato musulunci ashe addini ne wanda yake na niyya da kokari wanda ake bukatar kowa ya tashi ya zage ya nema ba addini bane ba wanda ake wato ba addini bane ba wanda yake na zaman kashe wando wanda ma'ana mutum zai zauna ya zaman ba shi da aiki shi musulunci abinda ake bukata kowa ya tashi ya je ya nemi halakkin shi sannan kuma a cikin lokatan ka ka ware wasu lokatta wanda zaka bauta ma ubangijinka ka ware lokacin da zaka je ka fahimci addinin ka ka nemi ilimi sannan ka ware lokaci hallo wanda zaka gana da ubangijinka ka bauta masa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fa'iza faragta fansa fa'iza faragta malamai suka ce in ka gama duk wasu abubuwa na shagalce-shagalcen rayuwa fansab wato ka yi ƙoƙari ka wahala a cikin akan ayyuka na ibada wa ila rabbi ka fargab zuwa ga ubangijinka ka yi kwaɗan samun abin da ke wajensa fansab a nan ma'ana ka yi ƙoƙarin wahaltar da kanka a cikin ayyuka na ibada domin ma'akuzin ne minan min nasbin idan aka ce an nasbu shine wahala fansab ma'ana ka ba da iya kokarinka akan bauta ma ubangijinka kenan in ka gama dukkan wasu al'amuranka waɗanda suke na rayuwa to shine anan kenan ya nuna mana cewa la an ya hatabi ba ahadukum huzma ɗayan ku da zai je yayo kan icce in aka ce alhuzma shine kan icce kenan manzon Allah ya ce la an ya hatabi ba ahadukum huzmatan ɗayanku da zai je ya yo kan icce ala baharihi ya ɗoro a gadon bayansa kenan ya kawo gari ya sayar da shi ya biya bukatunsa khairun manzan Allah ya ce shi ya fiye masa alkhairi min an yas'ala ahada da zai je ya roƙi daidai da mutum ɗaya fa yi udiyahu aw yamna'ahu wanda ka roƙa ya baka ko ya hana ka wannan shi ya fiye maka alkhairi ka je ka yi sana'ar ka komin kankantar ta kenan anan muke so mu gane ashe ita sana'a ba ta da kaɗan kaga shi ka je ka yo ice baya bukatar kan jari baya bukatar wani hannun jari baya bukatar wani hannun jari igiya ce dai zaka nema dai wanda zaka je ka dauro in ma ba ka da kudin da zaka sayi igiya a dajin in ka je zaka samu kaba zaka iya tuka igiyar kai da kanka in ma baka iya ba sai ka nema a koya maka in ma baka iya tuka ba in ka gangama kaba ai zaka iya daurawa yanda zaka iya yi kan yace gwargwadon yanda zaka kawo ka sayar da shi dan haka a wannan hadisi na gaba na Zubair ibn al-Awwam Allah ya kara masa yadda manzon Allah yake cewa la ayya akhuza ahadukum ahabulahu ɗayanku da zai ɗau igwansa ya je ya yo kan icce ya zo ya saida ya biya bukatun shi manzan Allah ya ce shi ya fiye masa alkhairi da zai je ya yi roƙo shin an ba shi ko an hana shi an gane lafazin ahabul jam'i ne na hab ma'ana ka ɗau igiyar ka ka je ka yo kan icce shi ya fiye maka alkhairi to don haka a takaice kenan nan malam ya shigo da waɗannan hadisai don ya nuna mana abin da ake bukata mutum ya je ya nemi halarkinsa kuma musamman sana'a ta hannu kenan ita ce tafi dacewa ita ce tafi kusa da halak kenan in har mutum ya yi in har mutum kenan ya iya ta di yanda za a yi mutum ya nemi sana'ar hannu bakin gwargwaro ita sana'ar hannu galibi dai babu ba a cika faduwa ba a cikinta tunda abu ne wanda sarrafa ne za ka yi in ma ba yi ba za ka yi ka kasa to za a kawo a kawo kaya a biya ka kai aiki kai kawai iya abinda za a yi ladan aikin ka ne da kai za a biya ka nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك